إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya datar da mu da yin sallar magariba a cikin jam'i muna fatan Allah karɓa ayyukanmu kuma tarin godiya ta tabbata gare shi da ba mu damar taruwa a wannan masallaci don karanta sira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam satuttukan da suka gabata an yi bayani akan wanda suka fara karɓar musulunci tun daga abubakar har muka rigo da suhaibin rumi wannan su ne na harko-harko wanda suka karɓi musulunci a sirrance a ɓoye a cikin gida da da arkam wanda gidan da ba kowa bai san shi sai wanda ya imani za a gwada mu shiga inda manzo Allah yake babu wanda zai sani to kuma mun ga gudunmuwar da suka kawo tun farkon shigowarsu musulunci har ƙarshen rayuwarsu muna fata allah sa mu koyi da halayensu sai babi na gaba ya ce marhalatu jihar bidda'awa wa mawqifil mushrikin marhala ta bayyana da'awa yanzu duka abin da muka gani ya gabata na da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce sirriya a ɓoye manzo Allah yake yi yanzu kuma an shigo marhala ta biyu shine a bayyana da'awa a bayyana kowa ya ji da abin da zai faru ya faru sai fara daga an sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma قال سئد النبي صلى الله عليه وسلم سبا صفا ذات يوم فقال يا صباها رواية ابن عباس كتوى من زا الله صلى الله عليه وسلم يا هودوس صفا tihwa da kira irin kira wanda in an kawo hari an kama garinsu hari zai tara mutane kowa ya hutu suka ci irin wannan kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya hutu yayi daga ibnu abbas kin da yake cewa manzo Allah yayi haka lamma nazala qawluhu ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabin manzo Allah da ya tara mutane sai da Allah ya umarce shi da aya ta saukan mishi kama makusantanka danginka na kusa ka galgade su bin umarnin Allah subhanahu wata'ala sai manzan Allah hau dutsen safa ya fara kira haka ruwaya ta gaba daga ibn daga sa'id bin jubair daga ibn abbas da yake cewa lamma nazala wa anzir ashirataka al-aqrabin sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallam as-safa faja'ala yunadi manzo Allah sai hau dutsen safa sai fara kira na Allah ke cewa wa an zir ashirataka al-aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Allah ke cewa ka galgadi na kusantanka danginka na kusa kuma waɗanda suke tare da kai masu imanin sauran wanda suka yi imani a sirrance su kuma kyautata musu nan zan mu gani ibn abbas ya kawo labarin kuma ibu abu hurere ya kawo labarin wannan kisa kuma tabbaci wannan labarin wannan abin ya wakana a garin makka ibn abbas kuma a lokacin ba a mahin shi ba shi kuma abu huraira bai ma musulunta ba tunda musulunta shi sai bayan manzo Allah ya hijira da shekara bakwai kinan bai tarro ba wannan abin amma shi ya ba da labari ibn abbas kuma ba a heshi ba ko kuma an a shi ma iya yaro wannan zai tabbatar da cewa akwai mursal na sahabi sahabi ya ba da labarin abin da bai gani ba kinan wajen wa ya samu wajen wani sahabi ya samu sun samu wannan labarin daga wajen sahabi sai ruwaya ta gaba yace daga hadisi na abi umama qala lamma nazalatu anjir ashiratakal aqrabin jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani hashim da aka saukar da wannan ayat sai manzon Allah ya tara bani hashim gabaki daya aina kusa aka ci sai fara da danginsu wa nisa'ahu da matan shi wa ahlahu da diyan shi fa qala ya bani hashim sai manzo Allah yake cewa ya ku yan famin Hashim ishtaru anfusakum minan nar ku sayi kanku daga wuta kinan ku yantar da kanku daga wuta was'au fi fi kafiri fi fi kakiri qabikum kuma ku yi kokarin yantar da wuyanku ya Aisha binta Abi Bakar ya Hafsa bintu Umar ya Ummu Salma nan duka manzo Allah na kira ya Aisha ya hamsa ya ummu salama duka wannan matan shi ne wannan zai gwada mu kenan abin ya abku so biyu a garin makka da a garin madina don aisha bata zamanto ba matan manzan allah sai da aka hijira garin madina haka bai armi hafsa ba ɗiya umar sai da aka hijira garin madina haka bai armi ummu salama ba sai da aka hijira garin madina kinan wannan zai gwada cewa dukansu manzo Allah ya musu kira ya kira ga iyal ɗan uwan shi na garin Makka kuma a garin Madina ma ya ƙara jaddada musu wannan kira kowa me kowa ya sai kanshi daga wuta a wata ruwaya sai ke cewa wa anzir ashirataka al-aqrabin wa rahduka minhumul mukhlasin aw mukhlisin yace ka galgadi danginka na kusa kuma da jama'arka wanda suka yi imani na kusa da kai gud da gud su ma ka galgade su yace sai dai wannan wa rahaduka minhumul mukhlisin da kira'a ce ta qur'ani yi aka shahi aka shahida kinan aka doke da wa anzil ashiratakal muqrabin aqrabi wa wa rahaduka minhumul mukhlasin sai aka shahida to nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau dutsen ba ja'ala yunadi sai fara kira ya bani fihir ya bani udai libutuni min quraish ya fara ya bani fihir fajtama'u suka taru ثم قال يا بني غالب فرع بني حارس والحارس ابن فارس ابن فهر يكرا يسو يا بني غالب ya bani lu'ai ya bani ya ali ka'ab ya ali kilab ya ali kusai ya ali abdulmanaf faraja banu abdulmanaf wa banu abdul'uzza kinan yana kira manza Allah kowa na dawowa yana hutawa na zawwa aka tare gabaki daya aka cika hilin safa kina har wajen ka'aba tunda safa ai kusa da ka'aba ne dutsen yake aka cika wurin kuma an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai hodi kahin a mishi a mishi wahayi ma sun tabbatar da bai hodin ƙarya kowa hutu ya ji mai manzo Allah zai ci sai waqidi yake cewa annahu qassara da'awa ala bani hashim wa abdul muttalib wa hum yawma idhin 45 rajul ya ce kiran da ya yi sai kirayi bani hashim da bani mutallib ya ce su kuma a lokacin dukansu mutum arba'in da biyar ne shi kuma bai a haƙi a dala'il yake cewa annahum kanu hina izin arba'ina yazidu na rajulan auyan usul fihim umumatuhu abu talib wa hamza wa abbas wa abu lahab bai haƙe ke cewa su mutum arba'in ne tana yi su huce ko kuma su yi ƙasa da haka daga cikin wanda ya kiran suka zo akwai abu talib akwai hamza akwai abbas akwai abu lahab duka wannan yan uwan baban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annahu sana alahum shat ala saririn wa qaba ilaban wa anna aljami akalu min zalika wa sharabu wa fadalat alfadala wa qad kana alwahid minhum yati ala zalik ala jami'i zalika yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka musu akuya da abinci sarid da abin sha nono suka ci suka sha don yi isan musu da wannan saƙon saƙon na farko sai manzo Allah ya fara a ra'aitum law akhbartukum inda ku bani labari da na ce muku a bayan wannan dutsen akwai dawaki sun kawo muku hari sun kawo magarin makka hari yake a kuntun musaddiki kun gaskata ni suka ce wallahi ma jarrabna alayka kadiban wa mu taba samun ka da ƙarya zan mu gaskanta ka ku duba duk yanda sun sani girman Ka'aba da girman Makka ai an yi mutanen giwa yanda Allah ya halakar da su ko babu wanda zai tunani wani a yankin Larabawa zai iya kawo ma Makka hari amma duk da haka manzo Allah da ya ce musu in na ce za a kawo muku hari kun gaskata ni suka ce mu taɓa samun ka da ƙarya ba wata ruwa sai manzo Allah ke cewa ma ala mushaban min al-arab ja'a qaumahu bi afdal mimma ji'tukum bi wa inni qad ji'tukum bi khairi dunya wal akhirah manzo Allah ke cewa ban san ba wani wani sarmayi na cikin larabawa wanda ya zo ma mutanen shi da alherin sama da alherin da na zo da shi na zo muku da alherin duniya da lahira alherin duniya in kun karbe in kun karbe shi za ku zamanto shugabanni a duniya kuma alherin lahira duk wanda ya karbe zai shi ma a lahira zai samu rabon shi a lahira kuma wannan babu shakka ya tabbata duk wanda ya karbi musuluncin sai da musuluncin ya ɗaukaka shi sama al'ummar musulmi ta zamanto al'umma wadda ake tsoro a duniya shi ne alherin da ya zo da su yake cewa ana nazirun ana misli wa mislikum ka rajulin ra'al adu faja'ala ya ya ya sabaha ya ani yunzir qaumahu sai manzo Allah yake cewa ni mai galgadi ne misali na kwatamkwaci na da kwatamkacinku kamar mutumin da ya ga makiya sai fara kira yana musu kira ku shirya gashi za a kawo muku hari ya ce haka ne misali na ya ce anan nazir wa sa'atu wal maw'id ni mai galgadi ne mai galgadi ne cewa za a yi tashin kiyama ko mai galgadi ne zan haɗi muku cewa akwai abin da Allah ya tanadi na aljanna da na wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dore ya sa ya shi a cikin kunnen shi yake daga muryar shi don kowa ya shi yace yana kare bayani to ga abin da nazo muku da shi wallahi wanda ya fara bashi amsa shine Abu Lahab kalmar da ya faɗi ma manzan Allah mimita ta ma yana da wahala ta yi ma manzan Allah tabban laka alihaza jama'a tana kamar tabban ka ce ka hallaka ko Allah wadanka ko ina amfaninka daman don wannan abin ne duka tara mu wannan abin wannan shine girman kalma da aka fara mai da ma manzan Allah a bayyane ku duba dalilin haka sai Allah sabkar da sura sukutum kan shi shi wanda ya fara da kalmar da ya maida ma manza Allah ya ce tabballaka sai Allah sabkar da tabbata ya da abi lahabin wata Allah ya rama mawa ya rama ma manzan shi shi ya turo shi kuma duk wanda zai fara mushi Allah zai mida mushi Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tab ba manzan Allah bane bai tabi ba manzan Allah bane bai hallaka wanda ya zo muku da alherin duniya da lahira a'a Abu Lahab hannayen shi sune suka tabe sune suka hallaka kuma shi ma ya hallaka Allah ya hodi ken dole za a ga mummunan ƙarshen shi abu lahab hidi ya kai kan kyamar da yake ma manzan Allah duk inda manzan Allah ya je yana wa'azi wallah sai ya zo sai ya zo ya tardo shi ya ce wannan ɗan ɗan uwana ne ƙarya yake Allah a gaban mutane manzan Allah ya rasa mi zai ce mishi banda garin makka har wani wuri in ya tafi zai samu labari ko ya tafi kasuwa sai ya je sai ya ji ya bi shi yana karewa ko kuma yana yi zai juyo ce musu wannan dan dan uwana ne da yake mun amma kuma ya kare ta manzo Allah amma duk da haka manzo Allah babu abin da yake cewa sai dai ya hakuri ya yi hakuri ya jure Allah ce bal ajibta wa yaskarun ko kuma wata kira'a bal ajibtu wa yaskarun Allah ma na mamakin haƙurin manzan Allah da yake yi suna mashi izgili a yi ta mai dariya ya ƙaryata shi mutane su hoshe da dariya ana ta mashi kuma ya haƙuri ya wuce ba don bai iya ramawa ba saboda mi shi gurin shi kamar yadda annabawa za su ce Allah ka gafarta ma mutane na da saboda ba sani ba amma zai haƙuri ya wuce manzala ke cewa ishtaru an fusa kun minan nar ku sayi kanku daga wuta saya kamar yadda Allah ke cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sayi zai bawa ai bi an ja'ala almu'mina ba'iyan bi itibari tahsili sawab wa thaman aljanna Allah ya sanya mai imani ne saya ne saboda zai samu lada zai samu kyautar aljanna in ya ba da ran shi to shi ma haka manzo Allah ce ku sayi kanku ku yi aikin alheri ku tabbatar da la ilaha illallah kun sayi aljanna kun sayi cikin aljanna da wannan kalmar sai ke cewa ruwa daga Ahmad daga Abu Hurairah ke cewa da'a Quraishan fa amma wa khassa manzo Allah ya kirayi Quraishawa ga baki daya sai ya ce ya ƙurai kinan ya gama kowa da kowa kuma wakassa sai zaɓi gidashi ya bani kaza ya ‘yan gidan wani ya ‘yan gidan wani ya ce an kizo an fusa kumminan nar ku tsiratar da kanku daga wuta sai fara ya ba ya ma'ashar bani ka'ab ya ma'ashar bani hashim ya ma'ashar bani abdul mutallib duka kowa ya mushi nashi daban-daban na harko kiraye kowa kuma sai hassasa yi kowa da kowa ya ce ya safiya an mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya safiya ita ma uwar baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya take mishi ke ma ki kare kanki da wuta sai ke cewa nan hikima akan da Allah ya ce mishi wa anzir ashiratakal aqrabin yace annar hujja iza qamat alaihim ta'addat ila gairi idan hujja ta kahu a kansu ‘yan uwan manzan Allah na haɗi muku kina hujjar ta huce ta kai wanda ba su ba a kansu ya fara wa illa fakanu illatan lil'aba'idina fil imtina yace in ba haka ba su kasance su ne illai su hana na nesa karɓa in su sun karɓa na nesa su ma su karba in sun kiya na nesa su kiya ya ce wa Allah ya akuzuhu ma ya akuzul qarib lil qarib min al ataq war rahama fa yuhabihim fi da'a wat tahwi yace kuma dan kai tausayi da san dan uwa ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kiransu da wajen tsoratar da su ku yi tsoron wuta sai aka ce ya fara da su kullum da gida ake farawa in doka ta tabbata a gida waje mami za a karɓi dokai to haka ya haɗi ma kowa dukan suka yi shiru sai shi abu lahab sai mai doma manzan Allah magana abu lahab da aka sabkar da wannan ayi aka sabkar da wannan sura gabaki ɗaya kuma dama mu sani su mutum zai tsara waka ya ma wannan gidan zambo ta dinga yawo cikin larabawa ga baki ɗaya yanzu ma da aka sabkar da wannan sura suka ji ana karantawa tabbat yada abi lahabin watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad da kaji wannan kasan ba tsarin mutum bane ba magana ce daga wajen Allah sai abin yake yaduwa a cikin garin makka han matar shi mata abu lahabkin ana ce mata ummu jamil ta ji ai manza allah ya muku zambo tunda an gama da ita allah ya ce hannaye bi na abi lahab sun taɓe kuma shi ma ya taɓe dukiyar da ya tara dukiyar shi da abin da ya tara duka ba su wadatar mashi ba da komi saboda me yasa Allah kawo dukiya tana daga cikin sababin kange shi daga yin imani tunda dukansu a wancan lokacin wai ba hawa masu kare allolinsu ba ne ba suke gumakansu a kowa maslaha shi kowa yan shi ke kare zaka samu wani riba yake musulunci ya hana riba yanzu zai gani in yabo manzan Allah wannan intiran nashi an ture mishi wani modi yake duk da a wancan lokacin ba hana ta ba sai daga baya wani kuma gidaje gare su na banza to kuma sun san manzan Allah ya hana yanzu in ya zo ya bi intiran shi an ture mishi shi ma dukiyar shi tana daga cikin sababin hallakar da shi sai Allah yake gwada mishi to dukiyar da ya tara ba za ta mishi amfanin komi ba amma da ƙarshe sai silanaran za ta lahab zai shiga wuta tabbas ma'abuciyar halshe wuta ma'abuciyar tsankuna haka Allah siffanta ta Allah Allah siffanta abu kuma shi yayi abu kasan wannan abun mene mai girma ne sai Allah ya gama da matar tashi hammalatul hatab mai ɗoko itace nan za mu shi fasara biyu ibn abbas yake cewa hammalatul hadab mai yawo da manci cikin mutane ta je ta gama wannan da wannan ta kai zancen wani ta yi kaza ta gama hada ta yi kaza shine hammalatul hadab kuma an sani duk inda za ta kai labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne za ta kai manzo Allah ayayi kaza kakku bi shi ko kuma suke cewa ta kasance inda manza Allah zai hutu sai ta kawo abin da zai cutar da shi kina su ne su ne abin koyi ga sauran kahura wannan dan uwan baban shi ne yake mishi haka ga matar shi abin da take mishi kina su ma sauran in sai gani su ma haka za su dinga mishi Allah ke cewa fi jidiya hablum min masad Allah zai sanya mata igiyar wutar jahannama a wuyanta yanzu da ta ji wannan sai ta ta husata ta kwaso dutsi a hannunta ta zo tana neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzan Allah yana gindin Ka'aba da shi da Abubakar ta zo kawai ta shiga ce ma abubakar ina abokinka shi kuma ga shi na azamne na ji labarin an ce abokinka ya mun zambo to ni ma na iya waka ni ma zan mishi ta ce inda na gan shi na buge shi da wannan dutsen ya ce manzo Allah yana zamne tana cewa ina abubakar ina abokin naka abubakar kaɗai take gani shine Allah ce wa iza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan ka karanta qur'ani Allah zai sanya tsakankaninka da waɗanda ba su bai imani da qur'ani hijabi kariya ba su iya ma komi har idansu Allah zai rihe ba su iya ganinka suka ce wannan shine qur'ani wallahi ba manzo Allah ba duk wanda ya karanta qur'ani kariya ce a gare shi Allah ya ce hijaban matuƙa yana karanta shi kawai kariya ce wallahi mutum zai karanta akwai abubuwan da shi kanshi bai san ba an mishi lokacin da yake karanta qur'ani duk abin da aka mishi zai kunci shine kariya ta qur'ani sai da ta tafi sai anan sai take ce ma ni ma ai na iya waka ni ma zan mishi ni ma zan mishi zambo ya ta tai muzammaman abaina asaina wa amruhu abaina wa dinuhu kalaina take cewa ai manzala muhammad sunan shi abin godiya shi ta tai abin zargi mun saba mishi ko mun ki bin lamarin nashi mun ki yin mishi da'a kuma ban mu san addinin nashi sai ta hiyata ya aka yi sai manzo Allah ke cewa Abubakar Allah ya rihe idanta ba za ta ganni ba kyale ta ba za ta ganni ba a wata ruwaya kahin ta zo da dutsen a hannunta a manzo Allah Abubakar ke cewa manzo Allah ga ta can tana zawa yace kyale ta ba za ta ganni ba kuma ta zo ta kare ta kama hanya ta hiyata to wannan su ne suka zamanto mi kuduwa abin koyi ga sauran mutanen maka wajen cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda na kusa da shi wanda ke matsayin ma'aiki ya mushi haka kenan wasu ma san mushi ana cikin wannan yanayi shi Abu Lahab duk inda manzan Allah ya bi yana bata mushi da'awa har manzan Allah hijira Madina aka yi yakin Badar bai tahi ba bai je yakin Badar ba iya gida iya makka aka yi yakin badar yanzu labari ya zo mushi an kashe musu mutum saba'in daman ku duba girma adawar da yake ma manzan Allah yana jin haushi yanzu kuma an zo an gwabza da mutanen makka an kashe musu mutum saba'in suna kukan haka ce wannan abin ya bata mushi rai ya sanya shi cikin juyayi ya sanya shi cikin juyayi da aka dawo ana kukan wa'inda aka kashe cikin wannan bakin cikin da yake ciki sai Allah ya ƙara mashi wani bakin ciki lokacinsu wata ƙurji ne zai fito ma mutum a wuya in ya fito mishi sai zamanto kamar maladi contagious in ta kama wannan in ka kusance shi shi ma wannan he kama ka sun sani duk wanda wannan ƙurjin ya fito mishi mutuwa zai kuma duk wanda ya kusance shi shi ma zai kamu kuma shi ma mutuwa zai ta fito mishi ake kyamata shi damun ga bakin cikin abin da aka musu a yakin badar kuma ga bakin ciki na biyu wannan rashin laya ta kama shi ana kyamata shi da haka hayyararsu ya zama wa zai binne shi ma aka rasa sai da wani yake ce maɗiyan shi a kaɗan ma kuma babanku karama ku je a binne shi rami aka yanda ake wurga mutum haka suka mishi daga nisa aka ƙi da sabin shi ce wannan shine ne wanda mai ya fara ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya muhara mashiranci nan kan haka kusan haka ne lamari duk lokacin da mutum bai san wani abu ba ban shiga ba cikin abin na yi zirhi a kan ban san ba menene hakikanin abin yana da kyau mutum kai zaman tomi ya fara yanke hukunci a kan shi tana yiwa da shi ma bai fara ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam raddi ba da bai zamanto ba ana karanta Qur'ani har yanzu in an zo duk sabka in za a yi sai an kawo sunan shi kuma wanda yake da tabbacin cewa da alkur'ani ya kawo sunan shi kina Allah ya san ba zai tuba ba akan haka zai mutu kuma haka ya mutu kinan kullun lamari ya zamanto mutumi Allah ke cewa ya kamata an haɗi ma mutum labari na harko ka yi mamu wanda aka haɗi labarin akan shi kamar shi zaton alheri janna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wallahi an yi kaza a tana yiwa wannan mutumin dan uwa ne musulmi ba haka yi nihi ba ya yi nihin alheri ne kuma abin ya juye kin a bashi sai a bashi hamzari so tari za a ce ma manza Allah wani bai taho yaƙi ba wallah sai wani daga cikin sabon ya tashi ya ce manza Allah ba san ba ga wani sai alheri manza Allah wani munahuki ne bai zo yaƙi ba mu'azu bin jabal ya ce wallahi ba haka bane manza Allah wannan mutumin kirki ne akwai dalilin da ya hana shi zawa shi ma manza Allah haka yake musu wani bai zo ba zai ce musu ku saurara in mutum akwai alheri tare da shi Allah zai turo shi ya zo yaƙi in babu alheri Allah ne muku maganin shi ya ji can ya zaman shi kai ka muku wata fitina kinan wannan shine kyautata zato gawa ga kowane musulmi ya ce wallahi ni ko musulmi na ga ya shigo gidan da ake shan giya ya ce sai na mishi ina mishi zaton alheri tana yi wa kira ne shigo yi kinan kai ya zamanto mutum abin da zai fara zaki daga harshen shi kawai zargi ne ko to positive negative ne zai fara hodi kina wannan shi ne sai babi na gaba ce mawqifu zu'a ma quraish min da'awatir rasul wa azahum lahu walil muslimin mawqifin manya manyan quraishawa game da da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da cutarwar da suka ma manzon Allah kuma da cutarwar da suka ma musulmai na hece mujahidin ke cewa najiya falyada'u najiya ai ashiratahu ya kirawo dangin shi Allah ce sanada uzzabaniya na ruwaya ta zo daga abu huraira wadda bai haƙi ya kawo ta abu jahal yake cewa هل يؤثر محمد وجهه إلا بين أزهركم yace shin Muhammad yana kai goshin shi ƙasa a gindin ka'aba yi sallah a gabanku yake yi ko ba a gabanku yake yi suka ce e ƙalu na'am suka ce e a gaban me yake faƙala wallatu wal uzza la in ra'aituhu yusalli kazalika لأطعنن على رقبته ولا أؤثرن وجهه في التراب yace musu wallahi yayi rantsuwa da guma kansu da lata da uzza in na sace ganin shi yana sallah yace wallahi na ji na taka kanshi sai na durmiye kanshi cikin ƙasa duba wannan abuja kenan yace ina kallon shi yana sallah kuna kallon shi a gindin ka'aba yake sallah ko ba ku hana shi ba ya yi rantsuwa da gumakansu in dai ina na gan shi iya ya koma sake sallah a ka'aba ina ji na taka wuyan shi na dirmiya huskar shi cikin ƙasa fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli li yata ala raqabati manzo Allah sai ga manzo Allah zo zai yi sallah da ya zo shi ma rantsuwar da yi zai je ya tabbatar da rantsuwar shi sai ya tafi in ya yi sujjada ya taka kanshi faƙala ba ma ji ituhun minhu illa wa huwa yankus ala akibaihi wa ya taƙi biyadihi ya ce da ma ya zo kawai sai gan shi gashi na yana tahiya ga wanda zai je taka kan manzan Allah kawai sai gan shi ya juyo yana baya da baya yana dawowa wakila lahu aka ce mishi ya aka yi ka ce ka je ka taka kanshi kuma gashi ka dawo baka yi ba qala baini inna baini wa bainahu khandaqun minan nar wa ha'ul wa hu'lan wa ajnihatan yace wallahi tsankani na da shi kahin isa wurin wani katar rami na wuta na gani da fuka-fukai ya ce faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke cewa laudana minni laqtatafatul mala'ika udwan udwan yace da ya kusanto wurina da yayi taurin kai ya iso wurina yace wallahi da mala'iku in suka warce shi sai sun ciccira shi gunduwa gunduwa ya samu shi qala sai ce wa anzalallah kalla innal insana la yatagha sai Allah ya cikar da suratul arab Allah ce kalla innal insana la yadga dalle mutum yana ketare iyaka yana girman kai saboda ni an ra'ahu stagna don ya ga ya wadata Allah ya wadatar da shi yana da kuɗi yana da dukiya yanzu bai shafin kowa wannan dai manzo Allah ne zai mishi haka kuma bai ji tsoron ba kawai kama hanya ta yi shi ne allah ke cewa har yana gorawa ai ba abin da za a mashi shi ne allah ce faliya da unadiya ya kirawo mutanen da shi da ke tamaka da su sai allah ce sanada uzzabaniya allah zai gama shi ne mala'iku ne zabaniya zabaniyawa sai allah mashi kashedi na ƙarshe kalla la illam yantahi wallahi idan bai hwasa ba wannan abin nashi idan bai hwasa tunanin bai je taka kan manzan Allah yana sallah ya ce la nasfa an bin nasiya Allah zai kama kokowa kanshi Allah ya ce nasiyatin kazibatin khatiya kokowa kan makaryaci mai kuskure shine Allah ya ce falyada unadiya ya kirawo jama'ar da yake ga kattan shi mu kuma zan mu gama shi da zabaniyawa Allah mushi wannan kashe da sai Allah ci gaba kalla la tutihu wasjud waqtarib kakka bi shi akan abin da yake cewa kan wannan abin da yake cewa zai taka wuyan ka zai tsoratar da kai ka ci gaba da sujada ka kuma ka kusanci ubangijinka ya zo yayi yace wannan shine ri'ayatul lahi lir rasul sallallahu alaihi wasallam kariyar da Allah ma manzan Allah isalle ya iso ya taka ka wata ruwaya ta yi da suka gan shi dutse ya ɗoka zai je buga ma manzan Allah kawai suka gan shi da dutsen iya baya baya iya baya baya aka ce ya aka yi ce wallahi wani ƙatar raƙum ya gani manzan Allah ce mala'ika jibril ne yake tsaye da ya ƙara taki guda daga wurin da yake Allah da ya ciccira shi wannan harkorkon cutarwai da aka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa sai Allah ke ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kaka bayyana sallarka kinan kaka bayyana karatun sallarka kuma kaka ya boye wabtaji bayna salika sabila kai tsaka tsakiya nan ibn abbas yake cewa nazalat wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muktafin bi makka wannan aya ta sauka manzo Allah yana makka ana bubbuyewa ana tsoron abin da zai same su sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza salla wa ashabu rafa'a sautahu bil qur'an in zai yi sallah da sabon shi sai daga muryar shi da qur'ani kowa yana ji فإذا سمع ذلك مشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به daga sun ji sai su fara zagin ƙur'ani da wanda ya sabkar da ƙur'ani Allah kenan kuma da wanda ya zo da ƙur'ani ba su barin kowa to ganin haka suna wannan zagin kuma haka Allah ya hana musulman ma ya ce ku zagi gumakansu su ma su zagi Allah tunda babu ruwansu Allah ya hana su to manzo Allah yana karanta Qur'ani sai su zaki Qur'anin da wanda ya saukar da Qur'anin da wanda ya zo da Qur'anin sai Allah hana shi kina anan mutum yana da'awa yana kira zuwa ga Allah to duk yanda zai yi kokari kai yayi abin da za a mi za a kyamaci sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokari kai yayi abin da za a kyamaci Qur'ani ina yi abin da zai kawo a zagi Qur'ani mutum sai bari shi kullum mutumi yanda zai kusantar da bayan Allah da Allah wannan shine muhimma wannan shine aiki na kowane musulmi in na hodi mishi a wannan yanayin da yake in na hodi mishi tana yi wa waɗi ma Allah magana sai in shiru in kyale shi samu aka yi shi Allah ba mu shiga sai kamar yadda tana wa ta wucewa a nan wata ta sa kaya wanda ba bai kamata ba sai wani yake mata wazi wance kaza kaza ki yi tsoron Allah kawai tana da salulata ta miƙa mashi amshi haɗi mishi shi kuma Allah ba a mishi haka tana miƙa mishi Allah ɗauke ranta gaba ki kina kaga mutum iya cikin irin wannan yanayin akwai lokacin da mutum sai ka bar shi sai wani lokaci ya sauka a wannan yanayin zai karba abin da kake so shi da guri ya karba to ku duba manzan Allah ya Allah ce mishi wala ta jahar bi salatika in za ka yi sallah yanzu ka bar tillawa kowa ya ji kuma ka kai a goyi ka yi tsaka-tsakiya yanzu duk wanda yake ji baka dame shi ba ko damun gudun ƙur'ani yake Allah ce fa malahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira dan me yasa suke gudu in an fara musu wa'azi kamar jaki ne wanda ya tsere jaki ya biyo shi to haka ba su so masu ji ƙur'ani to ba su so ya hankali duk da an samu waɗanda suke zauwa su zo su kara kunnansu su ji manzan Allah yana karanta ƙur'ani a wata ruwa yake cewa fa kana iza salla bi ashabi wa asma al mushrikin fa azaw manzan Allah iya sallah da sabon shi kuma kahuran suka ji ya ji yadda su ƙur'anin sai su fara cutar da shi cutarwa ta zagi ko kuma a fara ruha sahabban nashi faƙalu lahu la ta jihar fatu'uzi alihatina fa nahaju ila haka sai su ce mishi kakka ƙara bayyana ƙur'ani ban musu in ka bayyana ƙur'ani allolinmu gumakanmu za su cutu mu kuma mu ma mu rama akan Allahnka tunda sun ce zasu kenan sun yi sai Allah hana shi ai wala tajhar bi salatika ai la tajhar bi qira'atika sai ke cewa kana nabi idza jahara bil qur'an wa huwa yusalli tafarraqa anhu ashabu manzo Allah ya kai inda daga ya fara sallah ana bayyanawa wala saboda tsoron kahuran su zo ana sallar su ruwa sauran sabon su sabon su watse su bar shi wa iza khafa da sautahu lam yasmi'uhu man yurid an yasma qira'atahu kuma idan ya sabkar da muryar shi wanda yake so ya ji karatun shi ba zai ji ba to anan ya za yi sai Allah ce wa bitagi bayna zalika sabila kai daidai wa daida ai la تؤلن بقراءتك بقراءة القرآن إعلانا شديدا ويسمعك المشركون فيؤذونك كك بين قرآن كان كرنتاوا يند هاي مشركان زسجي سجوتر دكي ولا تخافت بها أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك كك كشي مريكا hakkunnanka ba zai ji ba abin da kake wadi wabtagi baina zalika sabila kai tsaka tsakiya ai tariqan wasdan kai tsaka tsakiya shi ba ka daga muryarka ba kuma baka yi ba a sirrance kai tsaka tsakiya kina Allah ba shi umarni yayi haka da su sai ya ce wai yukhawwifunaka billazina min duni suna tsoratar da kai da allolinsu ruwaya daga mu'ammar qala li rajulun qala qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam la takufunna an shatmi alihatina aw lana'muruha fatakhbilannaka suka ce ma manza Allah wallahi ko ka fasa zagin allolinmu ko mu ba su allolinmu umarni su haukata ka ko ka yi haka ko kuma mu sa su haukata ka a makami a masu hiru a ce allolin sun haukata ka sai Allah saukar da wa yukhawwifunaka billazina min duni suna tsoratar da kai da koma bayan Allah da allolinsu na Allah kore ma manzo Allah babu abin da zai same ka haɗi ne suke gumki zai cutar da mutum ba zai cutar ba in ya cutar sai da mi sai da izinin Allah kamar yadda sun ma manzan Allah sihiri an ɗauki an yanda aka yi aka samu gashin shi wajen sarce kai kuma da shi aka mai sihira amma kuma Allah ya kunce mishi aka sabkan mishi da kula uzura bil falak kula uzura bin nas sihirin ya kunci sai manzo Allah karanta da al'umma shi kuma in za ku kwanta ku karanta kula uzura bil falak kula uzura bin nas da kul huwallahu ahad su uku ku shahawa a ku wannan kariya ce kuma mutum ya gama da alwala Allah zai kwanta a lahiya lau iya cikin kariyar Allah kuma yana da garantin mala'ika zai zo yana mishi iya kare shi har sahi ya ce ya kadu na ya na billazi na ya tulu na alaihim ayatina wa iza tutula alaihim ayatuna ta'arifi wujuhin lazi na kafarul munkar ya kadu na ya na billazi na ya tulu na alaihim ayatina lokacin da manzan Allah zai fara karanta Kur'ani ya ce huskarsu za ta ɓaci kaga huskar shi ta yi baƙi bai so ji ƙur'ani ƙur'ani yana ɓata mishi rai ya ce kamar zasa tashi wanda ke karanta amma ya je ya cakuye shi ce haka suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana na mushrikun idza sami'ul muslimin yatul qur'an kadu yabtushu biyu. daga sun ji musulmi yana karanta ƙur'ani kawai tashi zai a shiga kishin shi kamar da wancan karatun magani abu zarar ya fari da ya musulunta mi yayi kawai ka aba ya zo ya fara kalmar tauhidi da ma ya fara aka zo ake ba shi kashi hira aka bar shi a kwance ko mun gani manzan Allah wata ran sun hutokin da sauran abubakar dan abubakar kashin da aka bashi shi wanda bai san shi ba wanda ya san shi ma ba zai iya gane wannan huska abubakar ce ko ba huska shi ba ce jini ya cika jikin shi kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su ku yi kaza ku yi kaza Allah ma yana shiryar da su in an zo za mu kaza a ku sauya abin da zai sanya su zagi Allah kar ku yi ku kyale su zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ya ce ba sani bane ba ku yi hakuri wata rana su sani wata rana su shirya kenan ya butu shuna daga yana karantawa an ji ka kana karanta qur'ani to wallahi za a kama ka a yi ta kishinka don ka bari ganin lokacin ya kusa yi sai mu tsaya a nan abin da muka karanta ne dai Allah ba mu lada a kan shi na kuskure kuma Allah gafarta mu kuma Allah ba mu ikon koyi da abin da da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar sahabai da haƙurin da ya yi kan isar da da'awa Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha Allahumma barik lana fi mawt wa fi ma ba'da al-maut Allahumma ja'al jami'a a'malina liwajhika khalisa اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اقض حوائجنا فإنك عالم أعلم بها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك